mai aiki da shi malam musulun
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهكا iyayenmu mata da suka halarto wannan wajen da annanmu da sauran mata baki daya tare da wato alarama da yake na halarce da sauran malamai duka ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci gare ku ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a yau muna 27 ga watan zulka'ada wata na goma a jerin watanni na musulunci ko na goma sha ɗaya hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1400 da arba'in gashi allah ta'ala ya kaddare halatta mu a cikin wannan gari mai albarka domin faɗakar da iyayenmu mata abin da ya shafi addininsu allah ta'ala yi mu jagoranci kuma ya sanya albarka cikin abin da za mu faɗi kuma ya ba mu ikon amfanuwa da abin da za mu ji mu sani cewa malam ya gabatar da karatu kuma in ba da an riga an tsara ba ni ma sai na biyo ba da ya kamata a tsaya ne game wannan karatun da malam yayi idan da a ce mata za su yi amfani da shi to za su samu daɗaɗɗen rayuwa a duniyar su da lahirar su babu wani abu wanda yake kai mace wuta da gaugawa kamar abin da ya shahi lalata zamantakewa aure rashin mutunci a cikin zaman aure wato akwai mata wanda suna ganin kamar wani gwaninta ne hakan sai ta ɗage hanci ta zuba wulakanci a cikin gidan aurenta ƙarshe aka koro ta kuma sai ka sami ta cikin inuwan nadama tana yan kwalla ba dubara ba ce ga mace ta rasa wanda za ta wulakanta a duniya sai mijinta abinda fa malamai suka ce miji ya fi uba matsayi a addinin musulunci ba a gargajiya ba ko al'ada a addinin musulunci miji ya fi uba domin saboda aljannan mace hadisin da ya ce aljanna tana ƙarƙashin daga iyaye ɓangaren maza ake zance amma ɓangaren mace babu abin da zai kai ta aljanna kamar kiyaye zamantakewa ta aure kamar ladubba da biyayya a wajen mijinta idan haka ne kenan ya kamata tun farkon neman aure a ce mata suna kiyaye dokokin Allah amma ba haka bane wata saboda bata dauki auren komai ba tun wajen neman auren ta za ga ana ta mata goso dori ta kadai wasu kuma yan zigi suna zuga ta suna haurin jini gare ta mutum goma ke zawa wajen ta wadi da suka zo wanga ya zo ya jira wanga suna lissawa haka kamar matsayin wani farin jini alhali wannan shine mataki na farko na samun matsala cikin zamantakewar aure da ya zama na wajen neman aure uwaye ba su damu ba da mutunci ba su damu ba da albarka ba su damu ba da addini ba su damu ba da tsoron Allah ba su damu ba da biyayya ga Allah abinda kawai suka damu da shi shine irkeken tumbi da mota in Allah arzuta ka da tumbi ka haye da ka ji neman aure to wannan macen sai an dora mata barka wata ma za a samu kai ta ranga da buda kai ta ranga da buda tana mata barka a a a wance kin yi idanu wance kin haye saboda mai katan tumbi ne yazo neman auren bata damu ba cewa wannan wanda ya zo neman auren da babban tumbin shi da kuma motar shi babba ta iya yi wa barawo ne oho ta iya yi wa ɗan kuɗi da ruwa ne bata damu ba wallahi tallahi ko kanu yake soyewa na mutane yana saidawa ita wannan ba damuwarta ba ce ba dai ya zo da katon tumbi ba da mota to kawai sai barka to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an nuna mana wuta da aljanna amma sai na ga mahi yawan 'yan wuta mata ne mata sun yi yawa a cikin wuta sai wata mace ta miƙe can tsakiyar mata ta ce mi yasa ya ma'aikin Allah don mi yasa mata su suka fi yawa cikin wuta sai manzon Allah ya ce li anna kunna takfurna saboda kuna butulcewa kuna kafircewa sai wani ya ce ya manzon Allah wai Allah suke kafirce ma sai manzon Allah ya ce a'a matsala ba kafirce ma Allah bane yakfurna al-ashira suna kafirce ma miji ne law ahsanta ila ihdahun ad-dahra kullahu thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat da zaka kyautata ma wata daga cikin su tsawon rayuwarka wani wani mijin bawan Allah kawai dan dan karo yana ta nema in ya hita wani bi wani sai ya sha mari wajen nema wani dan dako ne buhu yana iya haɗo mai yana iya tuntuɓe bisa hanya yana iya haɗuwa amma yana shigowa matan nan mara mutunci abin da ya kawo mata sai ta rena ta ɗage hanci ta juya baki ta yi abusan kam ɗarira ta mai wulaƙanci haka ta ba in ana cewa an sare ma mutum gwiwa wanda yake ta ƙoƙari ya gaya kyautata ma matar shi aka mai haka ai ba gwiwa kaɗai aka sare mai ba har da cinwai shi wanga an sare mai gwiwa da cinwai gaba ɗaya yaushe zai ji daɗin yanzu ya ɗora ƙoƙari wajen nema ya kawo mata saboda haka abin da nake ƙara jaddadawa wa'azin dai da malam ne yayi na cewa wallahi zaman aure kuma duk wanda ya kalli auratayya ta yanzu wallahi sai ya gano manzon Allah ya faɗi gaskiya duk wanda zai dawo ya kalli mu dubi aure na da iyayenmu da kakanninmu saboda aure ne mai albarka wanda ba a cika saba ma Allah cikin shi ba duk da akwai yan kurakurai dakin ma amma sai dai ba su kai irin na yanzu ba yanzu hada mutum wai ya haɗe da budurwa ya ce wallahi ina son ki kuma kin shiga zuciya ta kin yi fure kin yi wane ne kin waye sahiya tana yi sai ya fara lalle ta bisa keke ko moto yana kai ta kanti ya fara lalle ta wai ai saurayi na ne har da faɗi take kuma ya je ya sayo mata sayayya ta zo gida uwayen su ne farkon murna a a a lalle wance kin yi sa'a kana aka sawo mata kamar mayu sai ce mayu to za auratayya ba bisa kan haka ake gina ta ba duk wanda ya gina auratayya bisa kan kwaɗayi wallahi tallahi ya yi asara ya faɗuwar sai ya yi nadama ku tambayi matan masu kuɗi ku ji in auren mai kuɗi ko mai tumbi rahama ba akwai masu ƙattin tumbinan ba da kuɗaɗen kawar mi amma wallahi tallahi motsi kaɗai in ta yi cikin gidan shi sai ya ce kyara ni fa ba ruwa na na iya auro dubunki ni ba a manikin san ina da kuɗi zan iya auro dubinki to ina amfani kina zama aure kullum ana maki barazanar za a auro dubinki sai ga ta yi sun yi kuma ta mai ɗa'a da kaga yanzu ana wulakanci gidan aure to ba kuɗi gidan da kaga ana wulakanci ana cin mutunci ana ɗage hanci ana zuba rashin mutunci ba ba sauki ba rahama ba rangwame ana ɗaga sauti ana bala'i ana hayaniya haya haya to in ka je kai dogon bincike sai ka tarra miskini ne ba Allah da mai kuɗi ana mai wannan ta'amu shi mai kuɗi dole ki mai ɗa'a ko kin so ko wani mai kuɗin bai ma damu ba da ya baki hakokin ko ko nuna maki ƙauna ko ya ya ɗauke ki matsayin mata matsayin baiwa kike gidan shi kuma ki bi in kina bi amma saboda kwaɗayin tsiya sai ya ga tana talaƙewa sai ya sai ya zagi uwarta ya zagi ubanta ya mata rashin mutunci amma da tsoho ta ta ta ce daure ya haƙuri ya haƙuri daure saboda ita ma ana mata goma ta arziki kana ganin yadda uwaye yanzu saboda rashin adalci da rashin mutunci sai wani bawan Allah mai tsoron Allah mai addini ya zo neman auren diyarsu amma sai sai ba shi kwata-kwata sai ba shi saboda baya da kuɗi duk wata fallasa ta duniya sai an jawo Allah ta mai shi ko bai da aibi kai rashin kuɗi shi ne aibin nashi sai ga mata tana da mijin ta tsawa sai ka ce cikin kwamfani take tana taka mai tsawa saboda baya da kuɗi amma in alhaji ne kaga kamar ta mai sujada to to to alhaji to alhaji yanda kuka ce haka za a to to to to da ya faɗi magana in ya shigo gidan bai mai sallama ba za ta amsa saboda alhaji ne to wannan shi ya kawo taɓarɓarewa zaman aure saboda mutane sun saki tushe a wajen neman aure annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa ya idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu idan wanda kuka yarda da addinin shi kuma kuka yarda da ɗabi'un shi ya zo maku neman aure ku bashi aure wannan ɓangaren namiji kenan namiji da ya zo neman aure abu na farko da ake fara kallo shine yaya halayen shi suke sannan yaya addinin shi yake in dai kuna kiyaye wannan wallahi ba ana dama wallahi shi yasa Hassan al-Basri wata rana wani mutum ya zo wajen shi yace malam ina da diya amma mutum bi sun zo neman aurenta wa kake ganin ya dace in ba sai Hassan al-Basri yace mai ka ba wanda ya fi tsoron Allah cikin biyu ya ce domin wanda yake tsoron Allah idan yana ƙaunarta zai mutunta ta zai karrama ta zai girmama ta in kuma ya ji son ta ya huta daga zuciyar shi to tsoron Allah shi zai sa ba zai wulakanta ta ba har abada ba zai ci mutunci ta ko da a ce an yi katari bayan ya aure ta sai ya ji kawai bai ƙaunarta wallahi bai son ta to zai bi hanyoyi na lumana da sanyi da natsuwa amma in mara tsoron Allah ne ba to in kyamata ya shigo zuciyar shi sai kaga kayan ta waje ana yi balo da su Allah kayanta za a gani saboda rashin mutunci ɗan kwanoninta da ƴan kwamatsanta za a gani ana watso su waje inda ba gidan ubanki ba ne ke ta wallahi haka zai dora faɗa mata saboda rashin mutunci to in muka duba sai mu ga auratayya tada iyayenmu da kakanninmu in suka yi aure da sai a yi shekara talatin shekara arba'in ko moci baka taɓa ji ba na matsala baka taɓa jin wani moci ba saboda biyar da su kuma yan matan yanzu ha to wata ma mawaƙiya cewa ta yi yan matan yanzu auren su wata uku ne sakata sakata an hita ya aini na gama wadda sati ɗaya ta yi ta dawo gida kuma wai sai a samu wata tsohuwa jahila mara mutunci wadda ba abin da ta sani sai galgajiya da al'ada wa ita za a tura wa ta ma'amarya hudu ba ce kyawai sauraron likit ɗiyan nan kin san maza yanzu ba ɗiyan goyo ba kakki je kawai kakki je kawai ki tala kahuwa da abin da ya sa kike sai kin dan dora kiyawa wani lokaci ki dan dora nuna mashi kiya ba wai da ya ce ki abu ba kawai ki tashi tambale tambale ki aikata a'a in kika yi haka yana ki zai kuma da farko kan da farko matsala za ta shiga wai na hudu wace take ita kuma wannan wannan macen da take wannan bayanin in aka an aka sako wannan yare ita ce farkon gulma a ce an yi katari wata biyu ko wata uku ta je ta yi tsiya ta bi shawarar wannan tsohon an koro ta to wannan tsohon tana cikin kuma wanda za su zana karkashin inuwa suna oh wai wancan ce wai duka wata biyu duka wata biyu da duka oh ga kawai tana nuna cewa da ita za a ɗora gulmaki ana ci maki mutunci kuma kuma ita ta kai ki tabbaro saboda haka ni maudu'in da zan yi bayani akan shi ba akan a zaman aure bane abinda zan yi bayani akan shi akan mahimmancin ilimi kuma tunda wato iyayenmu ne mata gabanmu kenan ilimin mamu na ɗiyamaci mahimmancin ilimi na ɗiyamaci jama'a wannan wa'azin da malam Bukhari ya yi mun bisa kan falala da romo daga rabasa da yadda ake cin nasarar zaman aure ba ya samuwa ga jahila ko yana samuwa idan jahila ce ita fa lokacin da ake ce mata mijinki lelan miji ake ki dora lelan shi kina nuna mashi kauna ita ce oh ni wallahi ba ni ewan kawai mutum ya zo ya fare wani ba an ta lelan shi kamar wani ɗan jariri kika ji jahila tana cewa ba ta iya wata kuma in ta kalla ta ce to ai wannan kuma sai dai mu bar ma yara sai dai mu bar ma yara mu yanzu haka eh, haka tsohai tsohai da ke a ganki kina taraliyar talallayan miji to kenan in haka nan ne in haka nan ne kenan aljannan ma kun bar ma yara haka ne mana in dai haka nan ne ita ma aljanna kenan kun bar ma yara su je su shiga mu duma inda Allah ya aje mu ba matsala ya saboda mu tsofaffi to in ana zancen biyayya ana zancen da'a ana zancen bin Allah ya fi gaban wata ta tsaya tana kallon cewa wai ita ta tsufa ko ta girma ko ta mayar to haka ma bangaren ilimi yanzu akwai macen da in aka mata zance wancan ya kamata ki je ki shiga makaranta ita ce ka yi haka haka halishin ya yi tauri e bakin ya yi tauri ta kakani yanzu ko na shiga makaranta Allah na tuba na sahurce me zan iya koyo wa Allah ta duba ta sa harshe ita ko ta shiga makaranta mi za ta iya koyo bakin yayi tauri an mai yanta gwamma dai mu bar ma ɗayan mu eh Allah dai ya taimaki ɗayan mu a ai neman ilimi aiki ne na kowa da kowa in ji babban malamin malam tsariya ya ce sai mutum ɗaya tal a duniya ya ce shi wannan ko bai nemi ilimi ba babu matsala amma kowane musulmi cilas ya nemi ilimi mutum ɗaya ne shi wannan in yana so ya kwance shi cikin inuwa a ɗan isa ya ce shi ba sai ya nemi ilimi kun san kowa haiku wanda ba zai je lahira wanda ba zai je lahira ba shi kadai ne ya halatta ya kwance shi wannan ya kwance ya koyi da tumaki eh ba sai ya ya nemi ilimi ba ashe duk wanda ya tabbatar da wallahi tallahi sai ya kai lahira kuma sai ya tar da Allah kuma Allah sai ya mai tambayoyi akan abin da aka halice shi saboda shi ba a sayan kare don habshi ya ce kan shi ke ciwo Allah ya halice mu ne saboda mu bauta mashi saboda haka zancen wani ya kwance yana nan jahili bai san ma addinin ba kwata-kwata balle ya bauta ma Allah to wallahi wannan ba ta hudda ka gaban Allah dole ne ba wani mustahabbi bane cilas ne duk mai hankali musulmi ya tashi tsaye ya ga ya samu guzuri yanzu inda mutum zai jarraba ya shiga kasuwa nan cikin ɗan isa sai ka tar da mutum mai shekara 60 wani ma haya kai 70 amma yana ta sai da wani abu cikin rana duk ranar da ake sai ya kewaye ta in ka bincika jarin nan nashi bai ma wuce jikka biyar ba bawan Allah ga hannu za ka tarda tsoho wallahi yana a sai rume da allura a sai rume da allura haka za ka tarra shi diya ya wace ɗan isa da rume da allura wannan ɓangaren ne kenan ɓangaren neman dala amma da za ka jawo wannan tsohon ka ce mai tsoho ku shiga makaranta sai ce hawa yaro ka san ko shekara ta nawa yanzu wannan sai dai ba bar ma yara to me yasa neman kuɗin ma ba ku bar ma yara da kuɗi da ilimi wannan yahi to in ilimi yahi mu dai a baki mun ce ilimi yahi amma a rayuwa abin da ke gudana cikin rayuwarmu wallahi kuɗi sun yanzu mutum ana mutunta ya saboda ilimin shi an bar wannan yayin tsohon yayi ne ana girma mutum saboda ilimin shi a yanzu saboda kuɗi ne ake girmama mutum man kana yamliku dirhamain ta'allamat shafatahu anwa' al-kalam fa qala wa taqaddama al-bulagha fastama'u lahu wa tarahu min bayn al-wara muqtala laula darahimuhu allati yazhu biha lawajadtahu fi an-nas aswa ahala inna ad-darahima fi al-mawatin kulliha taksu ar-rijala mahabatan wa jamala fa hiya as-silahu fa hiya fa hiya al-lisanu liman arada fasahatan وهي السلاح لمن أراد قتاله وترى الغني إذا تكلم صادقا قالوا إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال wanda ya mallaki 'yan kuɗaɗe sai ga yana gwandagi haƙo shi ma shi yake sama gare ta yake dole ta mai biyayya ba yi zancen matar shi ba haka rayuwa take yanzu kuɗi su ne gaba akan komi kuma wallah sai ka samu owa ita ma tana mai biyayya a ce kai mahaddacin qur'ani ne ka yi karatu shi kuma dan uwanka kuɗi ne ya samu kuɗi na ban mamaki ya cika aljihonci wallah sai ga owa ta haika wani shi ba wai nasiha za ka mata ba duk nasiha da ka mata masiha ma take kallon ta ɗaya mu da baka da kuɗi kai ka tana ma tsawa amma in shi ya kwaso goma ta arziki ya kasu kan an Allah ma albarka ya ruka ka gannan na Allah sa ma albarka duk abin da kake nema Allah ba wai ita a wajenta wannan shi ne ɗa shi kuma wanga da ya magana sai a ce wai kai me kake kawowa cikin gidan in ban da fitina kawai da hayaniya sai sai ta tamka sallama ma a ji amsa shi da uwar shi kuma da gidansu wala ta amsa kawai dan bai da kuɗi ita sallama ita sallama ki amsawa in yazo ya cika fada wai jama'a ba ku ji ina sallama ne kun ki amsawa wai ku wani yace ha ba mu ji ba sai akwai homai ku sai ya shiru kuma amma shi wanda yake da kudaden wallahi da an ji motsin shi ma za ga ana tarban shi saboda akwai to duka mu sani cewa ilimi ba a hada shi in ana hadawa tsakanin kuɗi da ilimi ba ba wajen haɗi bane amma a yanzu kuɗi su ne halshi duk wanda ke son ya koyi fasaha ba sai ya je makaranta ba ya samu kuɗi kuɗi su ne makami na yaƙi wanda ya je wajen wa'azi sai ya samo ganima ko jihadi in dai da kuɗi ya je sai ya samo ganima irin ta wanda ya je da ƙur'ani bai samu yanzu me yasa mutanen wasu wasu wasu ƴan uwanmu a cikin wasu ƙauyuka da kiristoci sun tsallako da sanƙon bisa kai sun zo sun yi musu nasiha ba wa wata wai pasto ne zai iya gamsar da kai ma da addini shi ceton shi ne ubangiji mai ceto mai wanke wannan azumi da za ka gamsu to ba da shi ba ne suke gamsuwa tiya haci ce ke gamsar da su ko buhun haci daga kawai da sun sami mutanen kawai mutum yana cikin talauci na inna lillahi da an ɗauki tiyar haci ko buhun haci an ba shi sai ce ya gano allah mai ceto kawai suka same cikin coci wai wani ma har da tsaga ta yi ta yana yesu yesu sunan ka da da da shi ma wa ya zama kirista kuma ka san ba da hankalin shi bane ya gamsu to mu sani cewa ilimi shine kan gaba ilimi ya fi komi Allah ta'ala cikin alkur'ani ya sha siffanta jahili da makaho mai ilimi kuma ya siffanta shi da mai gani taram don saboda wanda yake da ilimi duk abin da za yana yin shi ne akan basira ta sani wannan wa'azin da aka mamu na biyayya aure wallahi wanda bai da ilimi ba zai iya bai iyawa kawai sai ka je yana faɗin maganganu irin na jahilai ana ce mai ya haka yana kawo shi shi jahili ai ya sha'ani gare shi yanzu aka ce ba yanzu na baku misali ba cewa wani yana jin wa'azin nan sai ya ce a haba wani ni dai ba zai iya wallahi ni dai ba iya to jahilci ke ana wai da haka ake samun aljanna da lalata zama aure ne mafi yawan mata suke zuwa wuta wai ita tayar ta je wuta amma dai ba za ta iya saboda jahilci to wallahi tallahi ilimi baya da lokaci wanda ake kare shi dukkan mu nan neman ilimi muke har yanzu ba mu gama ga imamu kabiru nan duk lokaci zuwa lokaci sai ya garza ya maradi jami'a ma yake yi saboda neman ilimi ba a kare shi bai da mutum ya ga ya kawo hulla ga kwanya ba ya fara cewa kaza kaza shi kan nan sai ya bige kafa shi ya zama malami komi ya sani ba haka nan bane dirar da mutum ya naɗa ƙawa ya naɗa ƙawa huwan shi daina neman ilimi to a ran nan ne ya naɗa rawanin jahilci shi yasa ali ibn abi talib yace talabul ilmi min al mahdi ila al lahab talabul ilmi min al mahdi ila al lahadi neman ilimi ana yin shi ne tun daga cikin tsumman goyo har zuwa cikin kabari in dai mutum bai ji kanshi cikin kabari ba to zancen neman ilimi bai ta zancen daina neman ilimi bai taso ba wai a yau in muka duba akwai wasu ɓangarori na ilimi na addinin musulunci waɗanda ba su shahi maza ba mata ne kaɗai suka shafa ko in muka duba kamar hukunce-hukuncen haila kamar hukunce-hukuncen bi kamar hukunce-hukunce akwai hukunce-hukunce da yawa wanda mata ne suka shafa ba su shahi maza ba ko ko ko akwai namiji mai haila duk da wani malami ya ce eh akwai ya ce akwai namiji mai haila aka ce malam wane ne ya ce mai mata guda ya ce radda ta yi haila shi ma shiga haila yanan kaga ƙari ya zama don mutum ya daina haila to akwai hukunce-hukuncen nan na haila da wasu hukunce-hukunce da yawa akwai su cikin musulunci wanda haɓiƙi yana yi shi ma tun da duk abin da take shi ma yana yi don haka dai wa'annan hukunce-hukuncen mata ne suka shafa ba maza ba amma wai saboda yanda mata suka yi watsi da neman ilimi sai ga maza sun yi sanin wannan hukunce-hukunce yadda za a tambaya bisa kan wata fatawa ta haila sai ga dawaya mace ta iya ba da amsa to me yasa haka wannan aikin ku ne ku ne ya yi zama yanzu namiji in ya kwancin shi bai koyi hukuncin haila ba bai matsalar shi ya je lahira sai Allah ce to me yasa ka koyi sallah ka koyi zakka da azumi ka ki koyon haila wannan hukunce-hukunce ne wanda mata ya kamata a ce sun fi maza a duniya saninsu amma duk duniya inda ka je wallahi ko sa'udiya ka je sai ka tarda maza sun fi mata sanin wa'annan hukunce-hukunce saboda mata ba su karatu amma alhamdulillah yanzu an samu nasaru sun tsallako sun matsa sun ce dole mace ta tashi ta yi karatu mai zirhi Allah ta tallata ko ina karatu mai zirhi na mata dole mace ana ta wayar mutane da kai ta hanyar tele ta hanyar radiyo ta hanyar ina ai dole ne mace ta tashi ta yi karatu har ma ya zama na wai idan mutum ya zo neman aure yanzu ga yarinya ta balaga ta kai ita uwarta ta fi kowa sanin cewa ta kai aure kuma in ka bincika ita uwarta tun kamin ta kai wannan shekarun nata aka mata aure amma da an zo neman aure ta ce a a karatu take ko kuma a samu uban ya ce karatu amma in ka bincika ba karatun qur'ani ba shi karatun qur'ani da na musulunci bai da gata bai da galihun da za a fasa aure saboda shi wani karatu ne ake cewa karatu take ci in ka ya haƙuri har ta ƙare karatu to to ta ci baka a gini ko birebe don haka nasaru sun tsallako sun nuna lalle har maka ji mace tana ni ba na son ni ba na son miji wanda zai tsaida mana karatu kuma sai ka tarra jahilai ko fatiha bata iya ba wai ita karatu take ta sa gaba wajen karatu amma wallahi tallahi bata iya fatiha da kyau ba to ai wannan a wajen Allah ba shi bane ilimi duk da shi ma ilimi ne mai muhimmanci ko a cikin rayuwar ta duniya ilimin boko yana da mahimmanci yana da kyau mace ta koya in ba haka ba in wani wato mai abin hannu ya aure ki mai maiko in ya kai ki wani gida kofar ma baki iya buɗa sai in kin yi boko dan yanzu akwai gidajen da ake wanda in dai ba karantawa zaki ba ke danna fito baki iya karantawa dip dip din ce ke ba sama ba ƙasa wallahi sai sai a kulle ki hakki mutu baki iya fitawa kenan kaga ilimin boko shi ma wannan zamanin namu muna da bukatar shi ba rashin shi bane yasa wasu sai su samu salula mai kano jakkai da karnuka in ta sanya sunan babanta sai ta ce a sa mana kan jaki da an bugo waya ta kan jaki na wulwulwule ta ce baba ne baba ne ku bani shi saboda kenan shi ma yana da mahimmanci a wannan zamanin idan iyayenmu da kakanninmu su ba su yi ba ba su iya ba to su ba su da abin zargi amma dai ɗiyan yanzu na zamani mai karamci ke iya karantawa da rubutawa a ɓangaren boko amma ki sani cewa wannan ba shi ba ne tushe kuma ba shi ba ne asali ɗiyanmu mata kuna taimakawa wajen rena ƙur'ani wani lokaci ku bari in muku bayani kar ku yi sauran yanke hukunci akwai lokacin da idan Allah ya baki ɗa yana makarantar islamiyya kuma yana makarantar boko turar da zai je makarantar boko ran nan kike girmama shi kike tashi ki tagalgaji ga da ɗawainiya wajen tallaba mashi ko da ita ce ƙunƙu wajen kwana in dai da ɗanta zai tafi makarantar boko ne sai ga zut kamar an tullike ta ta tashi tana ta ɗawainiya duk sanyin da ake ta aza ruwan zafi ta mai wanka kwas kwas kwas tas tas tas ta ɗora lallashin shi ta ba shi sandwich wani yaron ma ɗan shekara hudu ne ke ta zauka da ita bai ganewa wallahi ko zuwa ya kawai zaunin da ke ta kashi ana wanke mishi shi ne take ta ɗawainiya wallahi yar ɗan damfan yake eh yar ɗan damfan aka sa gani take wani abun gwandagi ne ta ta shan azaba saboda shi ta tashi zut ta aza ruwan zafi ta mai wanka ta gyara sandwich ta ba shi ga hannu kuma ta lallashe shi dan mamma sai an dawo ko kaga dan kamar taurari yana walƙiya eh kwalla ya jandan dan fa sai ta samu wata 20 ko 40 kuma a miƙa mai sai dan mamma hatta kawo bakin kofa tana rakka shi tana ta mai bayi bayi ba haka ake ba eh da ya fito bakin kofa dama an riga an daidaita da mai adere kai sai ya shige shiken nan sai a kai shi zimu kuma can sai a yi katari ya samu madani masu ɗaya kisisi ne wanda suka iya tarban ɗaya sai ka ji yaro ya tasa ba abin da ke birge shi duniya to ke yanzu da kike maɗanki haka tsakani da Allah in aka ce radda zai taimaka makarantar islamiyya ce kina mai haka nan wata in ta kwanta fa in dai radda ake karatu ne ba ikon Allah kamar duci sallah asuba ma bata damu ta tashi ta yi sai rana ta da ke ta kansa ta tashi ta yi tsoki kamar jaba ce wai kai har rana ta fito ta ce kai ina lamunduli yake je ka wanke idan ka ta makaranta je ka wanke idan ka je makaranta na wurin banza ta ƙur'ani ne zai karanta na haka ƙur'ani bai da matsayin da za a mai wata wahala duk nisan makaranta yalla ba a kai shi bisa abin hawa sai dai ka ji ana lallaba ha ba yanzu ka kai lallaba eh da wuri lallaba ta ka yanzu ka kai in ka ga yaro ya tunkaro ba malamai a makaranta ta karanta alkur'ani wallahi kamar aljanni da kama tsorin ido da wando kafa ɗaya ta ɗaya da wato wata riga wadda tsananin dauɗa in aka aje ta ita ma sai ta yi tsaye da kan wai haka wai wai wai wai qur'ani ne sun goma ya karanta kuma da an zo an tar da wannan oil an ce mata wai da qur'ani da libr wannan ne ya hibalar da libr da qur'ani wannan ya daraja wannan ya ta ce a a a ina ba ma a hadawa ai ƙur'ani ya yi kai ga baki ya ƙur'ani ya yi amma a aikace tana ko karantar da ɗanta tarbiyya ta rena ƙur'ani yaushe zaki da wani baki zaki iya faɗa mai cewa ƙur'ani yana da daraja yarda ke da kanki ya ga baki mutunta ƙur'ani ke da kanki ya ga baki ɗauki karatun ƙur'ani komai ba in ha yaro ƙarami yana ikwar cikin gida da uwayen namiji da mace uwaye sun kafa ɗawainiya kenan har da ma mutanen gari ka dubi yadda iyan musulmi ke tururuwa wajen zuwa amma ƙur'ani karatu na addini ba mu damu ba to mu sani abinda ake ce ma ilimi wajen Allah shine ilimi na sanin addinin musulunci da a ce mutum ya yi ekol hayyar kai ya yi doktora kai hamma ya zama prof in dai baya da ilimi na addini wallahi wajen Allah kasar gumin jahili kamar yadda kai a duniya in ana lissafa jahilai har da alaramoni in ba yanzu ba aka bari da Nijar da an an zo ana lissafa jahilan ƙasa Allah hadda malamai da alamomi in dai baka taba yakal ba kawai sai a ce muna da jahili dubu kaza hadda malamai masu wa'azi da limamai da alamomi mahadata Qur'ani wai saboda basu iya karantawa ba da rubutawa bangaren boko amma jahilai ne saboda rashin sanin menene ma ake cima jahilci ai wanda yace haka wallahi tallahi shi kanshi bai ma san menene jahilci ba dan haka dole mata sai sun canza wannan bangaren su daina tarbiyyantar da 'ya'yansu tarbiyya irin wadda 'ya'yan suke tasawa su wulakanta qur'ani su wulakanta makaranta wadda ake koyar addini in aka ce malam ya turo shi ya kawo kuɗin laraba watakila dala ashirin ne ko dala goma an kawo bala'i kenan su wai malaman nan wai me ya same su yanzu kawai kaji tana ta bala'i kan malami wai ya ce sai an kawo dala ashirin shi kuma ɗanta wanda yake jardin damfan ko kuɗin koje sai ce a kawo ko jardin damfan ba a bada kuɗin koje to ko ko kudin geography ma karkaro yace a kawo saboda ita bata ma ikra bata san me ma geography ba in ya zo ce mamma ekol an ce sai an kawo kuɗin geography to ko ba shi ne sai ta ci ta ba shi a a a a bari in je in nemi kuɗin geography na nan kuɗin geography na ce shekka biyu wancan da Allah an ta mana shekka biyu yaro ya tara mana hankali ya ki zuwa ekol ya ce sai an ba shi kuɗin geography sai ta ko ta ba shi ta ya kashe saboda ya san tafi mutunta ikon in yaro yana son ya samu kuɗi sai ya zo da iyayen shi karya ce ikon an ce a kawo amma in ya isa ya karya ce makaranta an ce a kawo ko kada gode ba a bashi shi wasu ba in aka turo dan su wai ya ki bada kuɗin laraba dala goma sai malam ya ce kai gida ka amsu sai uwar ta ce ita man ka hawa ni ba ne da ita ko kuma eh sai ka ga ana malaman nan wallahi ba irin da ba da dan Allah ake karatun ne to shi malami ƙunƙuni ko uwayen da suka yi wannan yaran wani ya tafi dubai wani ya tafi kano wani ya tafi ina wani yana shago wani yana can cikin ofis wani yana cikin buru wani yana garaji wani yana kowa na neman kuɗin da zai ci kun tuno mashi ɗiyanku da na ya zauna nan ya mutu ko ya ci ƙasa ko ai ba shi allah farlanta mai karantar da su ba ko aka farlanta mai karantar da su sun da ba ku da dama kun kawo shi to shi kuma sai ku ba shi abin da zai ci abinci amma ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fi din duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi to zai ba shi fahimtar addini hadisin bai ce ba duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi to zai sa ya ci burebe ba haka hadisin ya ce hadisin bai ce ba duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi baka ce zai ba shi hadisin bai ce ba cewa yayi zai bashi fahimtar addini ashe duk wanda kaga Allah ya bashi fahimta cikin addini to Allah yana nufin shi da alheri to wanda ha bai bashi ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum mahihicin ku man ta'allama alquran shine wanda ya koyi qur'ani wa allamahu kuma ya koyar da shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake neman ilimi hatta mala'iku suna shirwa da hukahukansu saboda kaskantar da kansu gare shi don yarda da abin da yake nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ce hihikon wanda yake da ilimi da wanda baya da ilimi kamar hihikon kamar hihiko na ne akan wani hatta kihi na cikin ruwa yana neman gafara ga ɗalibin ilimi tsohuwa wadda ta yi shekara 60 ko 40 ko 50 sai take ganin cewa bai kamata ba ta yi karatu to ni kuma ina baki shawaran cewa ki shiga makaranta ko da bakinki ya yi tauri ya zama duci wajen tauri wallahi shi ki koya a ce sai kin yi shekara uku sannan ki gane kalma ɗaya ya yi a ce kina nan zube jahila yanzu a ce yau yau kin nan kika shiga makaranta yau yau kin nan kika shiga makaranta kuma yau yau kin nan Allah karɓar shekara ki ɗari ba ɗaya ko ɗari kika shiga makaranta kika ce wallahi kin gano kin yi sakin rayuwarki dole yanzu kin yi niyya mai kyau kin ce makaranta za ka shiga ki koyi karatu sai kika shiga makaranta sai Allah ya karɓi ranki a ranar alkiyama cikin taron ɗalibai masu neman ilimi za a tado ki ko ko cikin taron jahilai kin wai niyya kin fara neman ilimi yau kika fara wannan cikin taron ɗalibai za a tado ki a tado ki cikin gayyar ɗalibai masu neman ilimi shine yafi alkhairi ko ko a tado ki cikin gayyar jahilai to ashe in haka nan ne bai kamata mutum ya dora buga hujjoji waɗanda ba su da inganci saboda kwaɗayin ilimi wata rana mata suka haɗu suka yi cincirin da suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya manzan Allah mazaji sun kwashe ilimi su suke zama tare da kai kullum kana ta karantar da su mu kuma mata muna can gida muna maku hidima muna kula da kayan ku muna kaza muna kaza wai mu ma ya zamu mu samu wannan ilimi ka sa mu wata rana wanda zamu dora tattaruwa kana karantar da mu sai manzon Allah ya ce masu ijtami'na yawma kaza wa kaza ku haɗu ranar kaza da kaza manzon Allah ya hidda musu wata rana ya ce ku haɗu a wannan ranar sai manzon Allah ya zo ya karantar da su ne haka nan ne duniya wane ne ya fara karantar da mata ke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma saboda rashin adalci yanzu akwai yan bid'a da jahilai da yan gargajiya wanda suke suka karatun mata wai tana ganin karatun mata wani ma har sai ya kai ya faɗi da bakin shi abinda zai ɗaure shi cikin wata jahannama domin tsananin kyamar karatun mata to biye masa zauna nan ki musu jahila Allah kai ki wuta don haka mata sun nemi manzon Allah ya karantar da su kuma manzon Allah ya karba ya karantar da su shi babu zancen ita ta yi zaune gida ba ta san komai ba wai wata tsohuwa wasu malamai suka je wa'azi wani ƙauye aka yi ta zancen janaba wai sai da haka rai ta tafi ce wai ɗana wani ne ne janaban nan ita hata daina haihuwa ba ta ji kana ta janaba janaba mi ne ne janaban nan ban san janaban nan ba ba ta ji malam ma ya ce su ma sun je wani ƙauye sun gaɗi sun gaba da irin haka tsohuwa wai ta kai shi tana gab da kabari wata tsohuwan ma har ta yi doro a da wanda kaga ya yi doro ai ba zai miƙe ba sai ya shiga kabari shirye shiga kabari kaga mutum ya duka a hakan wai kuma janaba ma bata sani ba kuma a haka ta yarda ta tafi lahira ta tsaya gaban Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to malamai suka ce mutane sun yi buƙatar ilimi sama ga yanda suke da buƙatar don washi mutum yana iya haƙuri da numfashi tsawon minti uku to ka yi buƙatar ilimi haka imamu ahmad ya ce ya ce buƙatar ɗan adam zuwa ga ilimi ta yi tsanani sama ga buƙatar shi zuwa ga numfashi in dai ka san kana iya rayuwa ba numfashi to ka yarda kana iya rayuwa ba ilimi jahili mara ilimi babu abun da yake iya yi wani lokaci ma wajen ya abun alkhairi wallahi zai je ya ciya haka jahili in dai kai jahili ne wajen ka kyautata sai ka munana wajen kama Allah da'a sai kama Allah shirka wajen kama Allah biyayya sai kama Allah sabo jahilci ba abin da shi yasa shedan wata rana ya tarda malami yana kwana jahili kuma yana tana fila Allah shedan shi ma da ilimi yake aiki sai shedan ya tsaye ya ce to yanzu cikin biyan nan wajen waye kamata ya tafi sai ya ga shi dai wanga jahili ne nafilan nan da yake yana iya yin wani abu ma cikin nafilan wanda zai bata mai sallah gaba daya ba sai ya wahalar da kanshi ba bata kanshi shi da kanshi yana iya bata ibada shi shi kuma wanga malami ne amma kwana yake ya ce wanga da ya tashi daga kwana hatsari tana yi wa tashin shi kaɗai ma sai ya yi tasbihi ya ambaci Allah tana sai shaidan ya je ci gaba da daddaba malamin shi jahili ya bar shi ta sallar shi shi malamin nan ya je ya daddaba shi ya ci gaba da kwana wai saboda shaidan ma ya san girman ilimi a san mai ilimi baya yin ayyukan shi haka kawai a kan banza barkatai saboda haka mu yi kwaɗayin ilimi mu sani cewa annabinmu sallallahu alaihi wa sallam abin na farko da Allah ya fara min umarni shine karatu ikra ikra shine abin na farko da sako da yazo daga Allah zuwa gare shi shine wannan na farko ashe dai haka nan ne babu addinin da ya girmama ilimi sama ga addinin musulunci saboda haka ya kamata gaba ɗayan yara da matasa da manya da dattawa da tsofaffi kowa mu tashi burunguda wajen neman ilimi kar mu tura yara mumi kwance mumi ta neman kuɗi sannan sai zama mu abin da muke nihi mu ci kawai mai bulbulbul mu je kabari can da inda Allah ya samu ba matsala ba haka ne ilimin nan ya fi komai daraja a cikin qur'ani da mutum zai karanta qur'ani tun daga bakara hannas babu inda zaka samu Allah ya ma annabin shi umarni cewa ya nemi a ƙara mai wani abu sai ilimi ba ka tar da ayar da aka ce ma annabi ka ce Allah ya ƙara ma kuɗi ba ka tar da ha abada ba ka tar da ayar da Allah ya ce ma annabi ka ce Allah ya ƙara ma daraja ko matsayi ba ka tar da in ayar da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ɗora addu'a kana roƙon Allah ƙara ma kyau ko tsawo ko gajarta abinda kawai aya ta ce wa qur rabbi zidni ilma ka ɗora addu'a kana cewa ya Allah ka ƙara min ilimi babu abin da ba a ƙoshi da shi kamar ilimi shi yasa ibnu kathir karkashin tafsirin wata aya cikin ikra yake cewa akwai abubuwa guda biyu akwai mutane guda biyu wanda masu kwaɗayi ne kuma gaba ɗayan su ba su ƙoshi sai ya ce masu kwaɗayin nan wanda ba za su taɓa ƙoshi ba su ne mai neman kuɗi da mai neman ilimi duk irin yadda mutum ya kai mataki wajen kuɗi sai ga lokacin nan ma yake ƙara tura kanshi cikin hatsari ka ga mutum muleka wallahi ya lissafa kudin shi ya tabbatar da ko shekara ɗari biyu Allah ya bashi duniya ba za ta kare ba amma sai ka same cikin hatsari yana cikin wani hatsari wajen neman kuɗin kuma bai koshi ba yanzu sai ka same shi yana lalata addinin shi wajen neman wannan kuɗin har yanzu bai gamsu ba sai ka same shi ya wulakanta addinin shi bai girmama Allah wajen neman kuɗi wai ya tara ya tara amma har yanzu bai koshi ba to da mai neman kuɗi da mai neman ilimi ba su ƙoshi shi ma mai neman ilimi duk lokacin da ya samu ilimi lokacin yake ƙara kwaɗayin wani ilimi shi yasa malamai suka ce mutum bai gano cewa shi wato bai san komai ba sai in ya ilimi shi ilimi da lokacin da kaɗan yi kaɗan to wannan kaɗan ɗin sai ya kai ka wajen wani tekun shi kuma sai ka ta ganin kai ni dai yanzu dai kawai mana da lallaba da mutum zai zo amma yanzu wasu ɗalibai wai makarantar islamiyya suke sabce qur'ani ne kadai suke shi kenan sai ga ya miƙe kafa da kulli su'alin jawab ya zama mai fatawa aha lokaci ya wuce ko to ba ne insha Allah lokaci ya wuce dai bayani akan ilimi faɗi gare shi kuma ba a kare shi gaskiya da ni dai na wurin ji nake kamar ban ma fara ba dashin wuɗa ne don haka dai abin da na faɗi daidai Allah ya amfani mu da shi inda na yi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu gaba ɗaya kuma ya shafe su daga cikin zukata ina fatan Allah ta'ala ya sa dalilin haka wanda ba ya neman ilimi zai tashi tsaye wajen neman ilimi daga yau ba ana tserere ba ne wajen kayan ɗaki ya ku mata ba ana gwagwar maya ba ne ba wajen wani abu wajen ilimi ake gwagwar maya da kuma biyayya ga miji in kika tsere ma duk wanda kika tsere ma wannan bangaren wallahi kin gama da yanzu in mutum bai kaunarka a ce wannan maki yake ci kiyayya take da ki ta hitar hankali to amma sai kika dage suka kika yi ilimi ya za ta yi da ki tana iya murƙushe ki ta kwalkwale wannan ilimin duk bakin cikin dan bakin ciki duk hasada dan hasada duk ƙetan maƙetaci duk oguntan mugu dole ya barka da ilimin bai kwatuwa bai satuwa bai aruwa bai kawai dole yana ji yana gani wallahi ka yi shi karatu kike fara da karatu to Allah ya fahimtar da mu baki daya
alhamdulillah Allah saka da alkhairi mun ji abinda malam Suleiman bin Daud ya karantar da mu dan uwan musulmi mu roki Allah Allah ba mu damar iko da shi kafin malam